بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 22 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan abrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 295 cikin jerin darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ولا تستني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتافي نزاد العاد لتافي أن كومي لروانكا دنغني لتاريخ مائكي صلى الله عليه وسلم تبياني أكن شريسة تقارب أيوسة malamai suna jinjina ma ibn qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ad ne a halin tafiya a kasar makka inda yake aikin hajji ne yasa da iyalansa ne yasa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar ibn qayyim a inda yake fita mana da fiqhun da ke cikin wato yakin hunain yakin autas wanda aka yi a shekara ta ainihin wato bakwai ko ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama fatu makka a shekara ta ainihin wato takwas akwai to a muna daidai gabar da yake bayani akan abinda ya ambata na daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man qatala qatilan falahu alaihi bayyina walahu alaihi bayyina falahu salabu wanda duk ya kashe wani mayaki ya zama kuma yana da shaida akan cewa shi ya kashe wannan mayakin yana da abin da za a kwaɓe na kayan yakin da ke cikin wannan mayakin dangin wato kayan sakawa na yunifon ɗin soja da makaman da yake tare da su da ainihin duk abin da ke cikin wannan soja da abin hawansa to wannan magana ne yake cewa malamai sun yi saɓani shi wannan ƙa'ida ce ga magari ga dukkanin soja a kowane lokaci a kowane yaƙi sai zama wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne akan kujerarsa ta annabta ta zama shari'a ko ko yayi haka ne yana baiwa shugabannin yaƙi komandoji wata dabara ta sanya wa sojoji mora ta ƙara musu ƙaimi don haka in an je yaƙin sai in kwamandan ya bada wannan ƙa'idar sannan za a yi haka sai zama yana magana ne yanzu da irin harshe na shugaban rundunar sojoji wanda yake so ya ƙara wa sojojin shi ƙaimi yana koyi da dabarar yaƙi ya ce don annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin magana shine manzo shine annabi shine mai tarbiyya shine mai fatuwa shine limami da sauransu daga nan ne ake samun bambancin yadda malamai suke fassara wasu nasoshi wani ya fassara wannan nasi da tunanin cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne yanzu da harshen shi na manzanci a matsayin shi na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma yake cewa wannan magana fatawa ce idan idan idan malamin da ya fahimci cewa an yi magana ne da harshen annabta kaga ta zama shari'ar Allah malamin da ya fahimci cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne da harshen fatwa wato neman wa wani mai wata matsala mafita da haka ba dole bane irin wannan mafitar ta yi wa kowa idan muka dauke da misalin batun kafara ta azumi ga wanda ya ci ya ainihin je wa iyalinsa da azumi da rana kaga abin da Qur'ani ya ambata na kafara sananne ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta afwan na kafara sananne ne iqamu ashar iqamul masakin guda 60 ko itqur raqaba sannan azumi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbai wani mutum mafita wanda bai da komai irin wannan cewa to yanzu ga abinci nan ya dauka ya je ci a gidan shi ne kafararsa yanzu wasu malamai suna ganin wannan fatawa ce saboda mutumin yana da wani yanayi na daban baya cikin lissafin hanyoyin yin kafara ko mun gani hanyoyin kafara suna na waɗancan guda uku bai cikin zafin hanyoyin kafara ka ci da gidanka da ko da dukiyar al'umma ka ji kana tukiya cewa kuma ai ka ci banza to amma randa wani shugaba ya ga wani mutum da irin wannan yanayin ya kyautata mai zato to zai dauko wancan fatawar shi ma ya bashi mun gane bambancin fatawa ko da da abin da yake shari'a sananniya to shine irin wannan halin ya samu wannan karatun har ya buga mana misali da abin da ake dauka na shari'a Allah irin man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu kaga wannan shari'a ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kujerar shi ta manzo yake wannan magana da ire-iren su da irin hukuncin da yana shuba hukuncin da yana ashahid wal yamin to sai ce wa qad yaqulu bi mansibil fatwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya yin magana akan kujerar fatawa ka qaulihi da hindin binti utbata imra'ati abi sufyan hindu mata abu sufyan Allah ya kara musu yadda wa qad shakat ilayhi shuhha zawjiha kamar da aka san kissarta ta taba kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kukan cewa mijinta abu sufyana mutum ne maqadu mai mai rike hannu gashi babban mutum da al'umma da yawa karkashin sa a gidansa akwai iyalai akwai mata akwai 'ya'ya, akwai barori amma kuma yana da rike hannu baya sakin hannu abin da yake ba su ba sa isbai isan su wannan la yuqiha ma yakfiha tace baya ba su abin da zai isa sai nabi ya ce mata khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki da ke da ƴaƴanki bil ma'ruf bisa abin da yake sananne wa a mizanin shari'a da mizanin urfi na garin makka da mizanin urfi na matsayin mutum irinsa wannan hadisi na a cikin sahih bukhari cikin kitabul nafaqati inda bukhari ke cewa babu idan lam yunfiqil rajul idan miji yake ciyarwa falil mar'ati an ta'khudha bi ghairi ilmi mace na da yancin ta dauka cikin dukiyarsa ba da sanin sa ba imam muslim ya rubuta shi a cikin kitabul aqdiya alqalanci malamai sun fitar da fikihu iri daban-daban a cikin wannan hadisi daga ciki akwai halaccin a ambaci abin da mutum bai so a ji game da shi a mahallin kai ƙara kuma goda baya babu mutum da zai so a je ana labarin cewa shi marwaci wannan babu ne da zaka so a faɗa ba zaka so a ji labarin kyautarka ne da kirkin ka da sakin fuskarka to dan mace ta kawo aron mijinta ko malamin su ko limami ko waliyin ta ko sirikinta kan cewa mijina yana yin kaza wannan bai cikin babu gulma bai kuma cikin babu abin da aka ce ka tona maka asiri saboda neman maslaha ne malamai suka ce wannan hadisi na nuni zuwa ga halatta wannan hadisi yana nuni zuwa ga halaccin mutum ya magana da mace ajnabiya idan akwai maslaha wanda bai da wata alaka da ita matsayin shi na malami matsayin shi na shugaba matsayin shi na lauya matsayin shi na dan sanda zai iya magana da mace ajnabiya zai cikin abin da za a ce an haramta saboda a maslaha sannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa idan ana jayayya akan mas'alar ciyarwa a cikin gida baka bani abinci shi kuma yace ina baki abinci to maganar ta ita ce abinci ki bani wannan kamar musamman Imam al-Maziri yayi wannan magana da shi da Qurtubi cewa kuma za a iya karban shedar mace akan mijinta a mahallin ba da fatuwa ba sai an ji ta bakin shi kaga nan bai ce to a je a kira Abu Sufyan ya zo ya ji wannan mutum da yake don ba alƙalanci yake fatawa ce wasu mun suka ce a annabi ya gina ne sallallahu alaihi wasallam akan abin da wata kai da shi ma yana da labari dan mutum ya zama haka abu ne mai sauki da asali da ba cewa dama yana da halin haka ne wasu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina ne akan cewa mace ce sharifiya ba za ta yi mijinta ƙarya ba ba a san mata sharifai da ƙarya ga mazajensu wasu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina ne akan alamun da ya gani yana ganin yaran gida haka a gigice ba a hango hayaki daga gidan makamantan su sai malami su kokarin su su fitar da me yasa ba a ce sai aji ta bakin sa kuma gani to a alhimu dai ashe ba komai ne ba komai ne idan aka faɗa game da mutum sai an ta bakin shi wasu suka ce a maslaha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba yanzu wani idan mata shi ta kawo ƙara haka ganin tun da bakin shi a auren ma na iya mutuwa kigirgin gamawa ne shikenan sai sai ya damalmala mas'ala ta wuce nauyin da take ci to maimakon haka sai kai a matsayin ka na babba sai ka nemi mata mafita kin ga yanzu mijinki na san halin shi dan yaji wannan labarin za a yi fitina da shi zai je kuma ya ci gaba da miki rashin mutunci ga dubu talatin zai ki sai abin da zai ishe ku Allah ya kyauta irin yadda Umar yake cewa karki matsa tambaya wajen mai gidanki wasalini ma ba da laki malamai suka yi ta kokarin su tauna me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan ba sannan suka ce akwai nuna wajibcin ciyar da iyalai da uwa amin da matar gida da ƴaƴanta wata riwaya mata zo har da alkhadam har da ma'aikatan gidanka wajibi ne ka ci da su kar ka zo ka tara mutane kawai ka basu haka nan da yunwa kai kuma ga babban mutum ka ce ka dinga zuwa gidan abinci na yan gayu kana cin abinci ko kuma irin da mutanen mu suke ka zo ka masa kwai a sama hanta a sama indomi an so maka abin nan coca cola ka kora da ka kashe wajen ɗari takwas kai kaɗai kuma gano wannan Allah shi kyauta a malaman malikiya suna yin wata magana a nan ne mai ban sha'awa wanda inda inda a ce yan feminism sun san da ya kamata su bai wa malam khalilu mai muktasar su ba shi award tunda su sarakunan goyon bayan duk abin da aka ce a mata ne ba ruwan su ba sa kallon haka Allah ya ce ko ba ka Allah ya ce in ka kuma cikin kitabun nafaka na khalil da yake magana akan aure yake cewa inda yake cewa wa kutin za a ba ta abinci wa idamin wa kiswatin za a bai mace abinci da duk wani ɗan farau da take bukata wa kiswatin da sutura sai ce wa maskanin da wurin zama sai ce bil'adati ana yi ne gwargwadon al'adar mutane irin al'ada abinci da gida da suturar da aka san irin waɗannan mutanen suna yi shi za ka ba mataka ya ce abin nan bil'adati da ƙadari wuski da kuma iya wadatar ba iya wadatar ta ba ko da ta fi ka wadata ko ta gaza ka a wadata ko da wadatar ka za ka yanki yunfiku sa'atin min sa'ati da ko ɗan talaka ce kai attajiri ne da kai za a auna ba da iyayenta kuma ko da ita ‘yar masu kuɗi ne kai talaka ne to da kai za a auna ba za a yi maka ilzami a ce a gidansu bata saba saka a tamfar dubu biyar ba za ka dole ka je ka ci bashi ka sai a tamfar dubu ashirin yin fi musa'atin min sa'ati ya kace suka ce ya ce bi kadari wus'ihi wa haliha da kuma yanayinta wal baladi da yanayin garin sai ya ce was sa'ari da yanayin tashin farashi ko saukarsa duk sai an duba sai ya ce wa in akulatin to shine magana da har takan ba mutane da ita wa in akulatin koda mai dan banzan cin abinci ce dole ka ba ta abinci isasshe to masu shani da suka zo sai ka ji suna cewa wa in akulatin fa alaihi an yut'imaha li hajatiha in Allah ya jarabce ka da mace mai dan banzanci to zaka ba ta abinci sai ta koshi sai suka sai suka sun ce fa innaha musibatun nazarat alayka saboda jarabawa ce Allah ya baka Allah ya jarje ka da mace mai bala'in ci ba za ka ce ta cika ta a dole ta ci yauwa har zan ta kace kana so to haka za ka hakura da ita don jarabawa ce daga Allah kullum ka karanta lamarin sai kai dariya saboda yanayin karatun eh in Allah ya ka san ko mata suna ci abinci da yawa musamman waɗanda suke ciki shayarwa ciki wanda suke shekarun reproductivity din su ko za ka cin abincinsu ya wuce na gama garin mutum in kaga ta shako abinci ma da sai ka dauka gasa za a yi ta cin abinci kafin ka an kara kuma sai ka ga kwano kawai Allah shi kyauta to kaga nan an ce a kula da mace ko da ma mai cici da yawa ce a kula to a malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi futya la hukum wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf to fatawa ce la hukum ba hukunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga magarba da haka ba kowace mace bace idan mijinta yake ba ta abinci kawai ya tafi da diba akwai wanda ta diba za ya samu matsala fiye da wacce kamar da muka kwatanta zaka zaka iya tunanin matsaloli iri daban-daban wani yana aure da abinci wani kuma ran da ya kama ta tana diba bai sani ba zai ce tana mai sata zai ce ta ɗiba ta kai wa iyayenta da sauransu to don haka kowace hala idan aka kawo maka a matsayinka na malami mai bada fatawa za ka duba yaya ya kamata a yi al-imamul maziri ya faɗi wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa ne an id lam yad'u bi abi sufyan saboda ai bai sa an kira abu sufyan da ya sa an kira shi to da daga nan shine ya zama hukunci kamar wanne kamar wancan da ya kawo karan matar shi cewa tana yin azumi ba da sanin shi ta ta kai karan mutum ta kai amincewa in in ta zo azumi yana karya mata ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunci ba sai da ya ce a je a kira shi kai ya aka yi haka yace saboda kullum azumi take Nabi sallallahu alaihi wasallam daga yau kada matar da ta ƙara azumi mijinta na nan sai da izini. Hakan wannan ya zama hukunci ga magari. Ina fatan mun gane wannan. Sai ya ce walam yas'alu an jawabi da'wa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi game da ya bada nashi amsa ko ya bada shaida akan abinda aka yi claiming against him ba. Wala ta'ala hal bayyina. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta kawo hujja ba. Bai ce ta kawo shaidu da suka san haka. وقد يقول بمنصب الامام النبي صلى الله عليه وسلم na iya magana kuma a matsayin shi na shugaba jagora fa yakunu maslahatan lil ummati fi dhalika alwaqt sai zama abin da ya fada ya fada ne saboda maslahar da ake gani a wannan lokacin wa dhalika almakan da wannan wurin wa ala tilka alhal da wannan yanayin fa yalzamu man ba'adahu min al-a'immati mura'at dhalika ala hasab almaslaha allati ra'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam zamanan wa makanan wa halan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin jawabi a matsayin shi na shugaba ya kula da lokaci da wuri da yanayi to wajibi ne akan shugabanni a bayansa kar su dinga zata da irin wannan hukuncin su ma sai sun kula da yanayin zamani da wuri da lokaci wa min ha huna taxtalifu al-a'immatu fi kathir min al-mawadi' allati fiha usira anhu sallallahu alaihi wasallam ya akharun anhu sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne zaka ga shugabanni da limamai sukan iya samun sabani wajen fassara wasu abubuwa da aka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kauli sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan fa lahu salabu shine irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe wani soja to yana da abin da aka cire jikin soja hal qalahu bi mansibil a'imma shin ya faɗa ne a matsayin shi na komanda fa yakunu hukmuhu mu'allaqan bil a'imma sai da hukuncin yana rataye ne abun komandojin yaki aw bi mansabir risalati wan nubuwa ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne da matsayin annabta da manzanci fa yakunu shar'an amman sai da haka shari'a ce ga magari wa kadhalika qawluhu haka nan faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan mayyitatan fa hiya la wanda ya raye wata ƙasa matacciya to tashi ce wannan hadisi yana nan a cikin sahih bukhari da lafazin man a'mara ardan laysat li ahadin fa huwa ahqqu biha wannan shine lafazin riwayar bukhari daga sayyidatina aisha radiyallahu anha ko kuma wannan riwayar da ya kawo ita ce ta abu dawud ce nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya samu wata kasa matacciya ya raya ta to shi ya fi kowa cancanta da ita kaje ka samu wani virgin land ko wani abundant land sai ka ka gyara shi ka raya shi ma'ana ka kai imar ɗinka ko da gini ko da gona ko wata harka da za ta mai da wurin ya zama gari kamar yadda misali mutanen ƙauye za su je su samu kawai daji su sara su yi gonaki ko su sara su yi abin nan ƙauyensu su yi gari a wajen to su suka fi kowa cancantar su mallaki wurin to yanzu wannan yana nufin kawai duk inda ka ga wuri kai mai haka ya zama naka ko kuwa sai shugaban wannan garin ko shugaban wannan yankin ya baka izini na musamman na yin haka ko mun gani yace hal huwa shar'un 'amun li kulli ahadin azina bihi al-imam aw lam ya'lam shin sharadi ne ga magari ga duk wani shari'a ce ga magari ga duk wanda ya samu hali ko da sharadin liman ya ci mishi ko bai ci mishi ba aw huwa raji'un ila al-a'imma ko ko zai koma zuwa ga abin da shugabanni suka gani ne a wannan lokacin da zamani fala yumlaku bil ihya sai zama ba a mallakan kasa dan kawai ka raya ta illa bi idnil imani sai an baka izinin yin haka alal qawlaini maganganun guda biyu duka malamai sun yi su fal awwal li shafi'i wa ahmad fi zahiri mazhabihi zance na farko cewa duk wanda ya ga wuri ya raya shi ya zama nashi shine maganar shafi'i da ahmad a mazhabin su zahirinsa wasani na biyu wanda ke cewa kuma ko ka raya sai sarki ko shugaba ya baka izini ko ya baka takardar shaida cewa ya zama naka to su ne suka su Abu Hanifa da Abi Hanifa wa farraqa malikun bayna al-falawat al-wasi'a wa ma la yatashafu fihi an-nas maliku ya bambance cewa a akwai bambanci akwai al-falawat al-wasi'a abin nan sahara ne fadi wa ma la yatashafu fihi an-nas da abinda mutane ba su da kwadayi akan su wabaina ma ya kawo fi tashah da kuma abinda ake tunanin kowa zai su akwai filaye a can daji ƙungurmin daji ba wanda yake da ragaba a kansu da gonaki matattu wanda suke nesa da gari ko kuma wurin yana da wani haɗarin da ba wanda yake son zuwa irin wannan ka je karaya ka ɗauki wannan tsautsayin zuwa ka gyara shi to ya zama naka amma idan a kusa da gari ne ko wurin da yake da wata niza kuma a ce bakin lambu ne ko inda yake da wani abin nan yake da hisba yake da fatality mai kyau kaga nan mutane suna kauna irin wurin wannan sai da izini saboda suka malukucin aka bar shi haka nan zai iya zama dalilin rigima ta za su rigima tsakanin su fa atabara ibn al-imami fi thani dun al-awwal annabiyin nan inda mutane suke kwadai yace abin nan akwai izinin liman da ake bukata shugaba anan banda wancan da farkon wallahu a'lam da haka waccan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan mahallin tattaunawa ne tsakanin malamai zai zai ƙara dawowa kanta maganar man qatala katin wa alaihi bayyinatu faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallam lahu alaihi bayyina dalilun ala ala mas'alati wannan da yace lahu alaihi bayyina iya wannan gabar dalili ce akan abu guda biyu cikin masail wadannan maganganun na maganar raye kasa suna nan a cikin al'ummu cikin mujalladin ta takwas tsari Imam Shafi'i da mudawwara cikin juz'i na 15 ah wannan kuma yace akwai magana guda biyu ihdamu ma ta farko anna da'awal qatil annahu qatala hadha al-kafir la tuqbalu fi istiqaqi salami kawai dan wani ya ce ni na kashe wani ba a karban wannan magana ita kadai ya cancanci a bashi salabinsa sai an ce sai in akwai shi bayyana ke sai in akwai shaida wasaniya ta biyu al-iktifa'u fi thubut hadhihi da'wa bi shahidin wahid min ghairi yamin wadatuwa da shaida kwaya ɗaya kawai ba tare da kuma a ce sai an kawo wato abin da rantsuwa ba limaza bata fi sahihi an adika ta da ta kala saboda abin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim na riwayar abu qatada yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma hunainin falamma taqaina sayyidina Abu Qatada ta yace da muka je Hunain tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka gamu da kafiran nan kanat lil muslimina dawla yace musulmai suka samu ainihin wani juyin juya hali fara'aitu rajulan min al mushrikeen qad ala rajulan min al muslimin sai naga wani kafiri ya danna musulmi fastadartu ilayhi sai na juya na samu kafirin nan hatta ataituhu min wara'i nazo ta bayan shi ya danna wani musulmi yana kokarin kashe shi sai ta bayan shi ce fadarabtuhu ala habali atiki na sare shi a daidai igiyar wuyarsa wa aqbala alayhi da yaji zafin sara sai ya saki wancan da ya danne kawai sai ya juyo fa dammani dammatan yace ya muni shaka iyakar shaka wajadtu min hari al maut sai da kanshin mutuwa wane mutum yace summa adrakahu al maut sai shi kuma mutuwar ta riske shi fa arsalani shine ya sake amma ya so mai mutuwar kasku ya shaƙe abokata da shaƙa irin wanda zaka ta kanshin mutuwa amma to da jini ya tare shi kawai sai ya saki abokata da yace falahibtu umara ibn al-khattab fa qala malin nas na riski umar dan khattab yace me yake faru yace me yake faruwa fa qultu amrullahi yace al'amarin Allah ne thumma inna an-nas raja'u ciki ko mutane sai suka sai suka juyo wajen nasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala da annabi zai zauna sai ya ce man qatala qatilan falahu alaihi falahu alaihi bayyinatun falahu salam qala fa qumtu fa qultu sai na miƙe na ce man yashhadu li wa zai mun shaidan cewa ya ga abin da nayi na kashe wannan katin kafiri thumma jalastu na sake zama thumma qala mithla zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗan maganarsa fa kuntu na miƙe fa kuntu nace man yashhadu li jama'a wake shaida abin da nayi sun makala zalika fi salisa sun makala zalika salisata fa qultu har na uku ba wanda ya mishi da fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laka ya aba ubayda nabi ce wai me ke faruwa ne abu ubayda kake ta cigiyar shaida haka fa qasastu alaihi alqissa nace mishi kaji kaji kaji yadda aka fa qala rajulun min alqawmi sai wani ya ce sadaka ya rasulullah gaskiya yake wa salabu zalika alqatil inji amma ni na riga na kwashe abu gaskiya saboda Allah da gaske ne shi ya kashe shi amma na riga na kwashe fa arduhu min haqi abinda yake abinda dan sa fa ardi janib sallallahu alaihi wasallam yace fa qala fa ardihi min haqi ka bashi abin sa na haƙƙin sa ka yadda da shi da haƙƙin sa fa qala burka siddiq la hallahi idan la ya'mudu ila haka ne ba wani tsallake ku فقال رجل من قوله فقال اوكي آه نعم صدق صدق يا رسول الله وصلب ذلك الكثير عندي فأرضه من حقي ذن أبن الإنسى ذن دعو مسا ذلك إنسى فقال أبو بكر الصديق لا الله إذن لا يعبد إلى أسد من أسد الله قاتل عند الله رسوله فيؤتيك صلبا yace ai na rantsi da Allah dole ka dawo mishi da kanshi bai yiwuwa wani zaki cikin zakoki na Allah ya kashe wani kafiri kuma kai a ce an baka wannan kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqa gaskiya sai da Abubakar ya faɗa fa atihi iya ku bashi kanshi fa afa wato shi mutumin da yana so ya cewa a bar mushi za su tayin da za su za su sulhunta daga baya za su yi negotiation tunda ya riga ya dauka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاطه اياه فاطاني فبئت الدرع yace sulken da ke cikin wannan kafiri naje na sai da shi fabta'tu bihi mahrafan naje na sai wata kadama fi bani salima a kabilar bani salima fa innahu la awwal malin ta'assaltuhu fil islam yace wannan shine farkon dukiyar da na fara ta'assaltu wato wanda na fara tara kaddara at-ta'addul shine ittikhaduhu aslan kama sayar ko kaddara shi zake cewa uslatu usla shine aslu shay wannan yana nuna halaccin ka taskace dukiya dan gobe ka sai fegi ka sai gona ka sai filaye dan kana tunanin nan gaba za su maka amfani babu laifi dan kai haka ka tara dukiya duk cikin rashin tawakkali ko ko jarabar san duniya mun gano wannan yace to dai sai da wannan sai je sai gona ita ce farkon dukiyar da ya fara tara wannan na cikin bukhari da muslim kamar da muka ambata yace wa fil mas'alati thalathu aqwal wannan mas'ala akwai maganganu guda uku akan ta hada ahaduha wannan shine da farko cewa ka kashe wani kafiri kana da shaida to duk abin da ke jikinsa naka ne وهو مذهب وهو وجه في مذهب احمد akwai wannan fuskar a mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal wasani zance na biyu annahu la budda min shahidin wa yamin ma'ana samun shaida kwaya daya shine mazhabin farko wasu suka ce a shaida da kuma rantsuwa zaka kawo shaida kuma karan ka idan riwayati ni an Ahmad kamar yadda yake a cikin daya daga cikin magana guda biyu daga Ahmad ibn Hanbal wasalif zance na uku wa huwa mansusu Ahmada mususi Imam Ahmad shine abin da Imam Ahmad ya faɗa karara annahu la budda min shahidin sai an samu shaidu guda biyu da annaha da'awa qatlin saboda kurari ne akan kashe wani fala tuqbalu illa bi shahidi sai an kawo shaida guda biyu kuma da yake cikin muguni mujalladi na 13 duk wannan magana suna da aure bale yace wa fi qissati dalilun ala mas'alatin ukhra akwai wani dalili kuma har ila akwai wata magana ta ilimi a nan wahiya annahu la yushtaratu fi shahadati at-talaffuz bi lafzi ashhadu wajen ba da shaida ba dole ne sai ka faɗa bazan cewa na shaida in aka kawo mutum ya ba da shaida zai iya cewa kaza da kaza da kaza ne ya faru ba tare da ya ce na shaida cewa kaza da kaza ne ya faru ba dole ba wa za a sahu riwayati an ahmada fi dalil wannan shine abin da ya zo mafi inganci na dalili game da wannan wa in kana al-ashharu inda ashabi al-ishtirat ko da yake fa malaman mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal su suna cewa lalle sai an ce ashhadu a kotu haka ake sai na ce ai testify ko ko kawai naga kaza naga kaza wannan sai ka kuma bullawi kenan ko waye mazhabu malikin kamar da ke cikin tafin tabsitul hukam tabsitul hukam na ibnu farhud al-maliki cewa mazhabin maliku sai ka ce ashhadu qala shaykhuna malamin mu ibnu taymiya rahmatullahi alayhi yace wala yu'rafu an ahadin min as-sahabati wat-tabi'in ishtiratu lafzi ash-shahada ba a san wani cikin sahabbai da tabi'ai da yace sai an sharɗanta faɗan lafazin ina shaida kaza ba wa kad qala ibn abbas shahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi umar da ibn abbas mun ji yana cewa wasu mazaje ababan yarda sun bani shaida kuma a cikin su na fi yarda da umar fiye da kowa da kuma a cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ha'an salati ba'da al-asr wa al-subhi kamar yake cikin kitabun bukhari kuma alumun annahum lam yatalaffazu lahu bi lafzi ashhadu kuma an san cewa ba su faɗi cewa mun shaida ba kawai sun faɗa mai karatun ne cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah bayan asuba ya hana sallah bayan asuba da sallah bayan la'asar yace inna ma kana mujarrada ikhbari kawai dai sun bashi labari wa fi hadisi ma'in haka nan a cikin hadisin ma'in falan ma shaida ala nafsi arba shahadati rajabu aka ce yayin da yau kan shi shaida guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallama isa aka jefe shi kisan ma'in sananne yake tana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da littafin sahih muslim ta hanyar riwaya ibn abbas ko kuma riwaya jabir dan abdullahi wanda ke cikin littafin imam an-nasa'i da kuma littafin abdurrazzaq as-sanani musannaf an san kissa cewa ya shaida akan yayi zina har kafa hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje aje mishi wa inna ma kana minhu mujarrad ikhbarin ala nafsi ka bi kissar ba yana cewa ne ashhadu anni fa'altu kaza ba a'a cewa yake fa'altu kaza nayi zina a tsarkake ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aikata kaza tsarkake ni ya manzo Allah bai ce ashhadu anni ba sai ya ce a وكذلك قوله تعالى هكذا ما كان فدن الله سبحانه وتعالى قل انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد kace musu ku yanzu kuna shaida akwai wani Allah tare da Allah kace musu ni ban shaida ba qalu shahidna ala anfusina wani waje suka ce mun shaida wa kanmu akan kanmu wa gharratuhumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafir rayuwar duniya ta ruɗa kafirai kun suka shaida wa kansu cewa su kafirai wa qawlu da fada Allah subhanahu wataala lakin Allah yashhadu bima unzila ilayka anzalahu bi ilmi lalle shi Allah ya shaida akan abin da ya saukar zuwa gare ka ya shaida cewa ya saukar da shi ne da ilimin sa wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida malaiku ma sun shaida kuma Allah ya ce shaida da fadan Allah a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna kun tabbatar kun dauki ainihin laifi akan haka suka ce mun tabbatar qala fashhadu wa ana ma'akum min shahid ce to shaida ni ma cikin ku ina masu shaida da fadin Allah shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ubangiji ya shaida cewa babu abubuwa bisa gaskiya da cancanta sai shi sai kuma mala'iku da kuma malamai suna tsaye akan wannan hanya madaidaiciya ila adhaafi zalika ibn ya yace da ninkin irin wannan ninkin balinki irin waɗannan ayoyi mimma warada fil qur'ani was sunnati min itlaqi lafz shahadati ala al khabar al mujarrad al lafz ashhad zaka yi da qur'ani da sunna yake sanya lafazin an shaida akan gama garin ba da labari ba tare da aikace an faɗi lafazin shaidawa وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة من الجنة الإمام أحمد بن حنبل da shi da abokinsa malam Ali dan Madini Allah ya musu rahama gaba daya sun taba tattaunawa jayayya ta kama su akan fadan cewa shaida aljanna ga mutane goma ne su Abubakar da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubairu da sauransu radiyallahu anhu ajma'in fa qala Ali Ali dan Abu dan Madini yace aqulu hum fil janna ni ina cewa su ɗan aljanna ne wala aqulu amma bana cewa ashhadu annahum fil janna bana faɗa in ce na shaida suna aljanna amma ina cewa suna aljanna fa qala al-imam ahmad sai Ahmad dan Hanbali ya ce mata qulta hum fil janna faqad shahidta shahidta inda ka ce su aljanna to ka shaida ko baka bar lafazin shaidawa ba wa hadha tasrihun minhu bi annahu la yushtarat fi ash-shahadati lafzu ashhadu wannan karara abun sai abu Imam Ahmad yana nuni zuwa ga baya shartanta furta lafazin ashhadu abun shaidawa ne wa hadithu abi qatada min abyanil hujaj fi zalik wannan hadisin da muka gina isa abu qatada a yakin hunain ya fi karfin hujja domin ya ce wa zai mun shaida mutumin kuma cewa yayi sadaka ya rasulullah kaga bai ce ashhadu anna aba qatada ka sadaka yace kawai yayi gaskiya wannan kuma yace abin da ya nema na mai shaida fa in kila ikhbaru man kana indahu salamu inma kana iqraran بقول فقوله هو عندي وليس ذلك من الشهادة في شيء لذلك إخبار من كان عنده السلام wannan da kayan ya riga ya kwashi kayan inma kana ikraran yayi ikrari ne ba yayi shaida ba anuska anuska mafi yawa sai ce ikraran bi qawlihi ko to amma a asalin rubutun hannun ibn qayyim da aka samu iyakacin shi ne kana ikraran iyanan ne sabon magana ce fa qawluhu huwa indi ce wasare yana wajena walaysa zalika fi shahadati shay'un ba ba shida bace ku kuma na ku sai karanta ikraran bi qawlihi huwa indi yayi ikrari ne da cewarsa yana hannuna ko mun gani yace kila sai a ce tazammana kalamu shahadatan wa iqraran bi qawlihi sadaqa gaskiya ne a cikin maganar shi akwai ikrari tabbatar da cewa kayan suna hannunsa sannan akwai kuma shaida da yace sadaqa shahadatan bi annahu qatalahu kaga ya bada shaida cewa abu qatada ya kashe shi wa qawluhu wa indi cewa da kuma indi yana wajena ikrarun minhu bi annahu indahu nan kuma shine ikrarin yana confessing cewa kayan suna wurin shi wanda bi sallallahu alaihi wasallam inda ma kada bi salabi alal bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ne da wannan shaida akan wannan salabin wa kana tasdiqul tasdiqu hada huwa al bayyana abin da ya tabbatar da wannan shine shine shine wannan wannan shaida faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallam falahu salabuhu dalilun ala anna lahu salabuhu kulluhu غير مخموس wata nuska ta zo da gairar muhammasin amma wannan kuskure ne a larabci asalin da ya kamata gairar mahmusin domin daga daga kumasi ne kamasa ya musu mahmus haka ce muhammad zai zama daga ahmasa yuhammisu muhammasu tudaka abin da ya kamata shi ne mahmus kuma haka yake asalin nuska ta rubuta malu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba tare da an cire wani abu ɗaya bisa biyar an ce bari a cire percentage na gwamnati ba waqad saraha bi hadha fi qawlihi li salama ibn al-aqwa lamma qatala qatila kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ya ma faɗa haka karara da salama dan aqwa sanda ya kashe wani kafiri da ya ce mishi lahu salamu ajma'u yana kana da dukkan kayansa wannan ya cikin sayin musulmi وفي المسألة ثلاثة مذاهب أما دي malamai suna da mazhaba guda uku akan wannan haka ahaduha wata farko shine cewa lahu salamu ajma wa thani mazhabi na biyu annahu yukhmas kal ganima za a yi mishi takhmisi za a cire ɗaya bisa biyar kamar da ake wa dukkanin ganima wa hada qawlul auza'i wa ahli sham wani ita ce magana abdurrahman ibn amr al auza'i da wasu malaman sham irin su makhul kamar da yake cikin zafin al awsat na na na ibn al munzir malam yace huwa mazhabu ibn abbas bi dukhuli fi ayatil ganima haka nan ibn abi shayba ya rawaito haka daga ibn abbas ibn abbas yace yana cikin ganima da haka kuma khumsul ganima wajibi ne a cikin shi wa thalithu mazhabi na uku annal imama in istaktharahu khammasa kaga nan ma ya kamata kuma khammasa ne don in kace khammata ya kuma so da sai in bu amma dai ana iya faɗa haka yace hammasahu idan shugaba komanda yaga abin yayi yawa wannan sojan yana dauke da kaya masu yawa ko masu darajar kuɗi da yawa yana iya cire ɗaya bisa biyar wa in taqallahu in ko ba wani abin a zo a gani bane dan yi khammisu sai ya bar mushi kawai wa huwa qawlu ithaqa kamar yadda yake a magana ishaq kamar yadda yake ma irin irin yara a gona suna kare ko wani zai je zai samu dami na na tattasai ko na dawa ko na mangoro sai a rage saboda sauran za su jawo shi wannan sun samu kwaya sun samu zangarniya uku hudu biyar wani kuma ya je kawai ya tsinci dami a shekara ya rufe shi ai masu gona suna haka bayan sun gama kwasa sai a ce yara da suka yi aiki kowa ya je ya samu abin da ya sama shi ake ce makali ko to in za ga in wani ya samu da yawa ko dai saboda tsaba zalama ta mai gona ko kuma bin wannan matsala ba a kyale mai dan wani sai ya buhu daya a can to kaga mai gona ba zai ba mushi ba sai a rage ce a kai yayi yawa rage to idan shugaba ya ga cewa abin yayi yawa yana iya ya rage ya cire kusi yace wa huwa qawlu ishaq shine magana da aka dan rawiya kamar da ke cikin masail kausaj a juz'i na biyu wa fa'alahu umar bin khattab sayyidina umar dan khattab ma yayi haka a aikace farawa sa'id fi sunani sayyidina mansur ya rawaito a cikin sunan dinsa galibamul bayhaqi ابن أبي شيبة عبد الرزاق كسرويته عن ابن سيرين أن البراء بن عازب بارز مرزوبان مرزوبان المرازبة haka yake a lagu wannan ma akwai kuskuren inji marzubanin zara azzara alifin lamu sai zayin alifin mad ra'un ta'un marbuta haka sune yake babu mimu marzubanin raza babu kuma wannan ba'un da ta zo a bayan zayo marzuba marzuba ne azzara marzuba sunan wani sarki ne ko wani jagora na garin azzara sunan gari yanzu garin yana ƙasar saudi arabia ne a yankin alkafis shi ne bahrain kenan a da ake cewa to akwai wani yaƙi da aka yi zaman sayyid na umar aka je wannan wurin aka yi jihadi a Bahrain sai Barau dan Azib suka yi mubaraza fito na fito da wannan kafiri faqa'anahu Barau ya soke shi fadakka sulbahu ya ainihin karya bayansa wa akhadha sirawai wa salabu yana dauke da munduwaye a hannunsa a a da kayan jikinsa da sai sai ya ainihin wato kwashi فلما صلى عمر الظهر ذاك صلى الظهر اتى اتى البراء في داره فقال sai Umar yazo har gidan Bara'u yace inna kunna la nukhammisu salab da dai idan mutun ya kwashi salabi ba a cire da bisa biyar wa inna salabal bara'i kad balaga malan amma wannan salabin na Bara'u gaskiya yayi yawa duke ta yayi yawa wa ana khamisu zaka zan yi takhmisi kaga wannan ijtihadi ne shugaba dan maslaha وكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء قال يجي شيء نفرقه أتاري مسلم شو تقول لي مسام سلبي أكثر أي بسبب وبلغ ثلاثين ألفا أي بسبب إن كوي سيدي كي واتو درهمي دبو ثلاثة kaga kenan biyar bisa biyar zai bar dirhami dubu ɗari da hamsin ba ƙaramin kuɗi ba ne ya ce والأول أصح أما مذهب تنفرقه نا له سلبه أجمع يا فإنجنجي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يخمس السلب به تخميسي با وقال يتي هو له أجمع ومدت على ذلك سنته وسنة الصديق بعد وما سنة من الله صلى الله عليه وسلم سنة الصديق الأكبر أبايرك رضي الله عنه حكى سكبدانا وما رأاه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه abinda Umar ya gani kokarin sa ne ra'ayinsa ne ya kai ga haka haka wani shugaba na iya yin irin na Umar in ya ga da yawa ne in ya kuma akwai maslaha amma dai al-asl shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da yake faslun wal hadith yadullu ala annahu min asl al-ghanima hadisin yana nuni zuwa ga cewa shi talabin nan yana cikin asalin ganima fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qada bihi lil-qatil wa lam yanzur fi qimati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ya ce wanda ya kashi kafirin ya dauka annabi bai kalli nawa ne kimar abin ba tukunna ma'ana tunda ba riga da da a ce abu ne wanda za a raba dole a kalli kimar sa wa atibari khurujihi min kumusil kumus da kuma lura da cewa za a fitar da shi daga ɗaya bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar wa qala maliku maliku ya ce huwa min kumusil kumus sai da wannan magana mun ji a baya cewa dan da ka saka maliku akwai kuskure majhu mashhuri game da mazhabinsa shine tana cikin kumus ba kumusin kumusi wa yadullu ala annahu yastahiqu man yusabu lahu idan mutum ya kashe kafirin aka bashi wannan kuma za a bashi rabon da aka saba rabawa na kowa da samunsa wannan wani bonus ne nashi wa man lam yusham lahu da wanda ake bashi kaso a yaki da wanda ba a bashi kaso duk za a basu kaman wanda yace nin sabiyyin kaman karamin yaro sai an tafi da wasu mata cikin ma'aikatan jinya wamra'a to kaga su mata da yara ba su cikin sojoji da kuma za a ba su tana goye da yaran ko a wajen wata time waɗannan ba a ba su ainihin ganima amma idan ita ce ta kashe wani tana da salamansa idan a cikin sansanin su wani kafiri ya leko Allah ya ba shi sa'a ta ba ta sa'a ta gwabje shi to wannan salamin nata sojoji combatant wanda suke da sahani su ma salabi nasu ne ba za a ce tunda ka samu wata dukiya ta daban to ba za ka ci kaso na gandu ba za su ci na gandu ya ce illa man a wa inda wa abdin mushrikin wa abdin wa mushrikin ko bawa shi ma ba a ba shi kaso amma za a ba shi talabi in ya kashe wa mushrikin ko wani kafiri da ke cikin rundunar musulmai a ce musulmai sun yi yaƙi a wani wuri sun taho da wasu bayi yanzu ko za su yi su ƙara yi a wani wuri kaga yanzu bayi suna cikin rundunar su zai zama alama a cikin bayin akwai wanda har yanzu bai musulunta ba kaga duk waɗannan ba sa daga cikin masu rabu don wani kafiri ya zo sansanin ai kaga shi ba zai ware waye musulmi waye kafiri ba sai ya kai wa wani irin wannan kafirin bawan hari kafirin ya kashe shi to yanzu wannan salabin na kafirin ne mun gane don annabi cewa yi man qatala qatilan to kuma shi ya kashe shi yaro ne ya kashe shi mace ce ta kashe shi bawa ne ya kashe shi wani kafiri ne a cikin musulmai ya kashe shi da yana da wannan wa qala shafi'i al-imam shafi'i ya faɗa kamar da ke cikin zafin nihayatul matlaq fi dirayatul madhhab littafin abul ma'ali ne ibn juwayni babban littafi ne a mazhabin shafi'iyya ana buga shi cikin mujalladi goma sha biyu nihayatul matlaq fi dirayatul madhhab yake faɗa yana cewa fi ahadi qawlayhi a cikin ɗaya daga cikin maganganun shafi la yasayiqu salaba illa man yasayiqu saham ba za a bai mutum salabi ba sai in sojani ne cancanci a bashi kaso fasalabu a haka yi illa man yasayiqu salabu li anna sahama almujma alayhi idan lam yasayiqu al-abd was-sabi wal-ra'atu mushrik fasalabu awla ce domin sani wanda an yi ijma'i kowa yana karɓa idan ya je yaƙi amma aka ce ba a baiwa bawa ba a baiwa yaro ba a baiwa mace ba a baiwa kafiri to salaf shi ya dacewa ka a baya wal awwalu asaqu lil umum amma wancan mutum na farko da annabi ce man qatala qatilan shi yafi inganci saboda umumi haka yake cikin littafi na Abul Ma'ali ibn Juwayni babban malamin da Shafi'iyya malamin usul fiqh na da ibn kalam wanda ya rasu shekara ta 478 Allah ya gafarta mishi malam yace wali annahu jara majra jara majra qauli imam saboda maganar shi ta gudana a magudanar abinda liman ya faɗa shugaba ya faɗa man fa'ala kaza wa kaza aw dalla ala hisrin aw jaa bi ra'si nabi shugaba yace wanda yayi kaza ko kaza wanda ya nuna mana wata maboya ko ya zo da kan wani kafiri ya kashe shi falahu kaza za a bashi abu kaza mimma fihi tahridun ala jihad wanda wannan yana kwadaitar da sojojin akan jihadi wasani wasabu mustahiqqun bil huduri mustahiqqun bil huduri shi ko rabo da ake bayarwa na ganima kowa yana cin wannan rabai inda ya halarci yaki ko da a ce bai mubasharanci yakin ba a ce su ƴan taking cover ƴan kare na baya ne ko kuma shi ba combatant bane shi a ce soja ne amma likita ko soja ne amma dan leken asiri ko soja ne amma dan gadin baya ko likitan dabbobi ne mai kula da raƙuma da dawakai a wurin amma dai ya zo wajen kuta ya cancanci a bashi wa illam yakun minhu fi'l ko da bai aikata komai ba wa salamu mustahaqqun bil fi'l shi ko wannan salabi ana samun shi ne da aikin da ka aikata fajara madarar ju'ala to yayi daidai da ainihin wato jinga jinga ce aka yi da kai in kayi kaza za a baka kaza kuma kayi sai a baka to da kai jinga da shi akan ga abin da zai aikata kuma ya aikata to ya cancanci a bashi wannan kudin jinga faslun wa fihi dilalatun ala annahu yastahiqu salaba jami'i man qatala wannan kuma yana nufin inda mutum zai kashe sojoji da yawa na kafirai to duka salabin suna shi ne wa in kafuru koda sun yawa a ce wani jarumi ne ya kashe sojoji dozin guda to duka kayan jikinsu na shi وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم اثنين عشرين رجلا فأخذ أسلامه أبو داود هذا أحمد بن حنبل da darimi da ibnu hibana duka sun ambata a cikin riwaya tabbatacciya da isnadi hasan ta hanyar sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu cewa baban sa ko mijin mahaifiyarsa kenan ko step father din sa Abu Talha ranan Hunain ya kashe kafirai 20 kuma duk wannan kafiran fa akhadha aslabahum di ya kwashi gabaki daya ababan da suke wato na na abin da su duk makaman su shi ya kwashi su zaka tunda duk shi aikin kashe su ba za a ce yayi yawa sai dai kuma wacce magana ta da muka ji daga Umar idan wani shugaba ya ga yawan ya isa yawa yana da dama kuma ce to za a cire ɗaya bisa biyar zaka shi ko bai kamata ya nuna zalama ya ce ai wallahi ba za a cire ko mun gane to irin wannan sunan da zaka zaka dan ce ayi mashi shugabanni da ni shugaba ya ce to ayi takmisi kaka ce ban yadda ba dole ka zaka hakura akan masa in kuma ya kyale maka shikenan fa biha wala in karka ce zaka tada dikiba ko a kai ka tada da kai baya wallahi kai baka yadda ba hadisin sahihi ne al-Imam Abu Dawud da rawaito shi haka na Imam Darimi a cikin sunan dinsa haka na Ibn Hibban a cikin Sahih da Imam Ahmad ibn Hanbal kuma isnadin shi sahihi ne ko hasan alal aqal ta hanyar sabi Anas dan Malik radiyallahu anhu ah ina ganin bari mu bashi mutum da kan gaba ko sai mu dakata in mun zo Allah ya gobe sai mu tashi zai kuda din tashi akan faslun fi ghazwatul qa'id faslun dake magana akan yakin ainihin qa'ifa wanda shi ma an yi shi ne a shekara ta takwas a shawwal na shekara ta takwas bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato watan sallah kenan ko watan da muke fuskanta irin wannan wata da ke tafe sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi